بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah da ya tsawaita rayukan mu ya ba mu lafiya na ganin wannan dare na litinin 29 ga watan jumada al'ula bayan hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da biyu ga watan ɗaya 2022 miladiya a wannan aji namu na koyon karatun alkur'ani da aka sanya wa suna ajin malam ya hayayula wanda babban malamin baban abdurrahman muhammad awal adam albanin zariya ya assasa allah ya gafarta musu gaba daya taken karatun shine alkur'ani mu'jizar mu'jizozi sannan kuma wannan shine zama na goma sha hudu a ajin allah ya da allah ya taimake mu allah ya mana muwafaka a jiya mun tsaya a ƙarshen suratul qadr yau kuma za mu ci gaba da suratul alaq insha allah ikra amma kamar yadda muka saba sai mun koma mun karanta suratul fatiha saboda mahimmancin ta ummul qur'an da kuma yadda ake so kowa ya kware in Allah ya da karanta ta ta hanyar yawan ta nanata ta da gyaggyarawa Allah ya mana muwafaka ya tabbatar da mu ya bamu ikhlasi ya sa mu zama lafiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم أمسك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا
karanta gaba da bismillahirrahmanirrahim
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
sai mu koma suratul alaq ikra suratul alaq ko ikra jiya mun yi suratul qadar ko haka ne Yawwa. to amma dai ina ganin kamar ba za a yi ta duka ba sai a raba ta biyu ko saboda kada mu ga yanayin lokaci ne insha Allah so ake dama a gyara karatun akwai lokacin da aka dauki sau- aka dauki hannu sosai to kuma ko insha Allah Allah ya taimake mu To, kuma muna so a dinga rike ma'anonin daidai gurgurdu kaga in yi yawa wani lokaci to wasu ba za su iya rikewa ba daidai gurgudu insha Allah Allah ya taimake mu bismillahirrahmanirrahim ala asara tukunna karan farko a karanta su uku kamar yadda aka saba اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى sai mu tsaya nan insha Allah bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربه ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى من كان تاسو to bismillahir rahmanir rahim iqra kafun tana da cin harfan nan guda biyar shi yasa kusan kullun sai ne magana akan su kodo bujet ko in suna da dauri ba a daure su ram ka a ce iqra a iqo iqo ko ka a ce iq mm iq kamar a shafa mata fataha ko kuma wasalin da ke bayan ta wannan kuma ba ta da wani wasali zamu magana akan hamzatul qat'i insha Allah da wasalin shi ma iqra kar a ce iq iko iko ikora to kaga ita alhamza za a daure ta ram ikra ra ka a ce ikra'a ka ai mata fataha ko saboda akan ta menene sukun ne dauri ne kar a ce ikra'a a a ikra ikra alu din alhamza mai dauri ce ikra bismi bismi rabbika wannan rawun din ne za a yi mata kaurarawa da ta farko da ita saboda suna da fata za a kaurara ko rabbika ka a ce rabbika a ka a ce rabbika a ra ra iqra bismi rabbikal ladhi zal tsinin harshe ya taba hakoran gaba ga wannan za za tana da yawan akko a qur'ani dan haka ai kokari a iyata za za za za ka a ce za kawai ka a ce allazi a allazi bi in ka faɗi za a ce ko iqra bismi rabbikal ladhi kha kha ba kalak ba kha kha jimun ha kha kha khalaqa khalaqa to wannan kafin ɗin tunda a tsayawa ita ma za a ɗaure ta ne to kar a ce halak ita ma sai a mata kalkala halako halako ƙul huwa allahu ahadi ko ka a ce ahad ka a ce halak halako اقرأ باسم ربك الذي خلق ko ko khalaqa khalaqal insana duk da kalmar khalaq na karshen ayan nan ta farko da khalaqa da iri ɗaya ne amma saboda wucewa da karatu ne wannan za a faɗi shi yadda yake ko khalaqa ka ce khalaqu kuma a'a khalaqa kawai fataha khalaqal insana al insana ga nunun nan a farko kafin sinun nunun din ba komai akan ta alamar me kenan gunna insana kar mutum ya wuce kawai ce khalaqal insana min alaq a'a tunda wannan nunin ta al insana ba komai akan ta to alama ne irin sa ake mene gunna ana ce mishi alaik fa zamu zo hankali insha Allah khalaqal insana khalaqal insana min alaqa min bayan mimun ne kasara sai kuma nunin akan nunin menene ga sukun nan to ita ba za a yi mata gunna ba kenan za a faɗi ta a yadda take min alaka ka ce min alaka ba za a yi gunna ba ita min alaka min alaka ala kar a ce alaka kuma al'ainu ne min alaka ko kalkala ita ma tana nan saboda za a tsaye akan kafin da ɗauri ne ko ko ɗugu jet kafin ra'un ba'un jimun dalu su ba a ɗaure su ram ba a ɗaure su yadda ya kamata a yi ɗaure kamar wara bukal akram ko za mu zo za ka ɗaure akram allamal insana malam ya lam to duk za a ɗaure su amma banda waɗannan harufan guda biyar ko ɗubu jaddin ana haɗa su a yi musu ramzi akronim kenan a ce ƙafun ɓa'un ba'un jimun dalin ko ɗubu jaddin an gane ko ba a ɗaure su ram kwalakwal insana min alaqa me yasa aka ce min ba a yi mata gunna ba saboda kan nunin din akwai mini akwai alamar daurin kai tsaye amma inda babu fa sai a yi gunna ko yawwa iqra kamar na farko iqra wa rabbuka shi ma da ra'un za a kaurara ta wa rabbukal akram to shi kuma kaka ce akaram me akan kafin din nan ɗauri ne ko to su ba su daga cikin in dai ba waɗannan harufan guda biyar ba ne ɗauri ake sosai sukunun khalis akram wa rabbukal akram alladhi dalun ko alladhi allama al'ain ka ce allama kawai a a alladhi allama bil qalam bil qalam ko ko ka ce bil qalam a ko ko bil qalam علم الإنسان علم الإنسان نون الخالية من السكوت ba komai akanta sai a ce insana kar mutum ya wuce da gudu shi yasa ana karatun za ga wanda suke dabbakawa sai su tafi a hankali wanda kuma sa sai ga sun wuce gaba ko mutum ya ce allamal insana ma lam ya'lam yayi kokari allamal insana a dan tsaya ai gunna kadan kamar gwargwadon harka biyu ko sakan biyu allamal insana malam ya'lam malam a ɗaure ras ya'lam a ɗaure al'ain ya'lam ko ka a ce ya'alam inda ɗauri ai ɗauri shine karatun alkur'ani inda kuma ba ɗauri ba ne harka ne fata ko kasara ko zama a yi a yadda yake shine wartil ƙur'ani tafsira allah ya taimake mu علم الإنسان ما لم يعلم كلا ga madana ko akan alifin ga fataha nan mai tafiyar tsutsa alamar ja kenan kalla inna nunun mai shadda dole a dan tsaya a mata gunna inna kar a ce kawai inna a di inda mimun mimun da nunun suke da shadda to a dan tsaya dan nannage a wurin dan kadan inna inna kar a ce kawai inna kalla innal in ko ga al'insan na yamu mutu al'insana kar a ce insana insana kalla innal insana la yaqo ga ɗa'un nan da ɗauri to ya za a ce yak ko yaƙo na farkon ko na biyu na biyu saboda mene harafin kalkala ne ko tsogujar su ne ba a ɗauri siram ka a ce yak ga a'a yaƙo kamar a shafa mata kamar rabin fataha haka yaƙo ba a ce yaɗa ɗin kai tsaye ba yaƙo yaƙo ba ka a ce yak ga yaƙo ba كلا إن الإنسان ليطغى الغين كما كأتي يطغى يطغى ها يطغى غاكو بالغين أرآه استغنى أرآ أحد كوي أرآه كان متين يتي أن ra'ahu tunda nunan din ba komai akan ta to ra'un din ita kuma tana da ne tana da shadda akan ta to hadewa za a yi arra'ahu kar a ce an ra'ahu a an ra'ahu ba za a ji manunan ɗin auren ba an ra'ahu stav na tav na a ɗaure gainin da kyau an ra'ahu stav na inna ga shi nan ko za a yi mata gunna inna ila rabbika rabbika ra'un za a karwara ta rabbika roje roje ita ma tana cin kodo gujen ka a ce ruj a a roje إن إلى ربك رجعا كأتي رجعا ba ɗaure su guda biyar na ram sauran ɗaure su tas amma waɗannan guda biyar ɗin kwaɗon gujet ba ɗaure su ram roje roje roje a inna ila rabbika roje a mun gane ko al'ain ruja'a in ka ce rija'a mutum ya yi ɓanna kuma sosai da za ka sa alhamza a wurin ka ce ruju'a ka yi ɓanna ko rija'a ma wani musan ɗaƙi da rija'a ko a ra'aita ladi yanha a ra'aita ra za a kawarara ta ko a ra'aita ladi zal a zal a ba shi kulawa ta musamman yanha ha'un yadda muke faɗi ha babba kawai ba sai mutum ya dage ba yadda kake kawai kar mutum ya ce yanho yanha yadda kake a lafiyayye saliman tabi'iyan yanha kawai ya yi daidai ha ƙarama ce ita ce sai daga makogoro ha bismillahir wah amma wannan kawai yadda mutum yake kakka ba kanka wahala a yadda kake awa aitan ladiyan ha shi kenan ana ganewa abdan ain ka a ce abdan a a al'ain ko su za mu dinga kulawa da su abdan a kan dalin nan akwai wasu guda biyu wani ya fi wani gaba ko ko tsawonsa ɗaya to karmance idan tsawonsa ɗaya za a faɗi yadda yake ne ba za a yi gunna ba shi ma ko abdan idan sallah amma da wani ya fi wani tsawo yau ma'iliya sai an yi gunna ko amma tsawonsa ɗaya ba za a yi gunna ba yadda yake haka za a faɗi shi al'ai buhar ke nan wato muna so ne sai mun tattaro hankali gaba ɗaya an gane rubutun sai mun fara faɗin hukuncen-hukuncen da harufansa a hankali ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har kowa zai iya insha Allah in abin aka yi shi haka gaba ɗaya aka watsu to za a watse kuwa to a hankali insha Allah bit tadarruj Allah ya taimake mu abdan idza salla abd ba'un ita ma'anan tana da mene ɗauri tana da su kuma harufan nan guda biyar ko ɗubu jet ba ko ɗubu ga ba'un nan ta fito ko to ka a ce abdan sai a ce mene abul abdan abul abul ka a ce abdan abul abdan idha salla ga zal ga asad sad ba salla ba ba abdan idha salla idha salla as-sad ko Allah ya taimake mu to amsa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaq iqra bismi rabbikal ladhi
خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم
الذي علم بالقلم
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم ما لم يعلم ما لم يعلم yawa kar a ce ya alam ko al'ayin din ba ya alam ba ne ya lam ɗauri ne kuma rassa ɗauri shi allaman insana ma lam ya lam كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى yawwa kajuwa ya ce ta gana ko algayin nan mai akanta school ta na ta kuma za a ɗaure shi ras ne tun da bai cin waɗannan guda biyar ɗin an ra'ahus ta na ta na an ra'ahus ta na
an ra'ahus ta na إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى رجع رجعى رجعى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم
الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى tag tag a ɗaure gani ko arwa'ahu stagna inna ila rabbika ruj'a أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
إذا صلى بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى
عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى
أكرم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق عين من ع
خلق الإنسان من علق مهم.
اقرأ وربك الأكرم مم.
الذي علم بالقلم ذال الذي ذال ذال الذي علم بالقلم مم.
علم الإنسان ما لم يعلم فإذا علم إن الإنسان ليطغى مم.
أن رآه استغنى أن رآه أن رآه استغنى نعم عين تقرشي رجعا نعم إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
نميتا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق
tagana tag tag arwa'ahu istaghna na'am inna ila rabbika ruj'a a dinga lura da zalun umma in an dade sai a sake ta zalun za tsinin harshe ko ya taba hakoran gaba guda za za ara'aita alladhi da ka faɗi za a jifa Allah ya taimake mu na'am amma me ta ara'aita alladhi yanha na'am idza salla to barin karanta aya karanta aya yanzu bismillahir rahmanir rahim iqra' باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم
الذي علم بالقلم ذا النمبر تيبا
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أو رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى tubarakallahu fiya wa fikum bismillahir rahmanir rahim suratul alaq ko sunan sura kenan al alaq ita ce sura ta 96 a jerin jiyar surun alqur'ani in an fara daga can sama suratul fatiha baqara ali imran nisa'i ma'ida har zuwa nan ko don an tawo an tawo ita ce sura ta 96 ayoyinta kuma guda 19 ita ce surar da aka fara saukarwa annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce farkon buɗin alheri da ƙur'ani allahu akbar daga faɗin wannan tuwa ina aka saukar da ita ke nan a maka ita ce sura ta farko ga annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam allahu akbar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam gab da allah zai aiko shi zuwa annabta saboda ba aiko shi da wuri ba tukunna sai da ya shekara arba'in sai Allah ya dinga shirya shi a hankali a hankali sai yake zuwa wani wuri inda ake cewa garu hira kogin hira uko wani wuri ne can gefen bayan gari haka sai koma can sallallahu alaihi wasallam sai zauna sai ta tintintini game da halittun Allah sai ga to wannan dutsen ya aka yi zo nan kai akwai wanda ya yi shi irin haka Allah yana ta shirya kwakwalwar shi a hankali saboda za a saukan mishi kaulan thaqila wata magana mai nauyin gaske alkur'ani kenan gigabyte yana da nauyi ko a zamanance to yana nan yana zuwa kogon hira matar shi khadijatul kubra Allah ya kara mata yadda ita take taimaka masa da guziri sai ya tafi kamar yadda kasan zaka je makaranta iyayenka za su baka abinci ko wani abu haka to ana nan sallallahu alaihi wa sallam kawai wata rana yana cikin kogon hiran nan mala'ika jibril alayhi salatu wasalam sai zo kawai sai ya shaƙe shi ya shaƙe shi sosai ya ce mashi ikira bismi rabbikan lazi kwalaka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta halittun nan da kake ta tuntuntuni ko wannan dutse wannan ruwa giwa sauro ya aka yi uhu in ka ce za ka yi ma wahala za ka yi har yanzu ma 'yan duniya sun yi kwaikwayon sun kasa kuma ba za su iya ba har abada ba wanda ya sai halicci wani abu wallahi sai dai ka ɗibi kayan Allah ka haɗa sai ka ce to ga wani abu kuma na fitar amma daga kayan waye kayan Allah Allah taimake mu sai mala'ikan ya shaƙe shi ya ce mishi kai karatu da sunan ubangijinka shine ikra kai karatu da sunan ubangijinka bismi rabbika da sunan ubangijinka wanda ya halice ka kenan wannan tintin da kake to wanda ya halice ka kai karatu da sunan shi allazi khalaqa wanda shine halici kowa da komai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bi qarin yace ni ban iya karatu ba saboda shi al-ummiyu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya rubuto bai iya karatu ba in ka bashi rubutun nan wannan qur'ani yanzu ba zai iya karantawa ba sallallahu alaihi wasallam amma wannan an mishi ne kuma saboda wani abu kan da garki ne da ya iya rubutu da karatu to da ya zo sai mutanen su ce to ya je ya karanta wani abu ya zo yana karanta mana ƙarya shine Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qawlihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika idhan lartabal mubtilun da ya iya karatu an san ya iya karatu da ya iya rubutu za su ce ya je ya kwako duk kuma sun faɗi din sun ce ya je ya kwako ne a wani guri to shi yasa Allah dan yayi shi ya nuna gazawar waɗanda suka iya karatu da rubutu sai zo bai iya karatu da rubutu amma ya fi waɗanda suka karatu da rubutun kuma ilimi yana faɗin abin da su ma sai sun zama sun firgita in ya faɗi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane ni da kai in ban iya karatu da rubutu to na kasu ne amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daraja kenan da iya rubutu bai iya karatu amma kuma ya fi kowa iya karatu masu rubutu da karatu sai dai su zo wurin shi su koya kuma Allah ya taimake mu to da ya shaƙe shi ya ce yi karatu ya ce ban iya ba ya kuma shaƙe shi haka aka so uku ne to shine sai ya karanta mushi waɗannan ayoyi malamai suka ce in za a yi karatu sai an sha wuya ke ko ba haka ba ba za ka samu ba haka kurin siddam a sai ka ɗanɗana gaskiya kowane irin karatu ne kuwa karatu ne na addini na boko ne na sana'a sai ka sha wahala amma an kai haƙuri kuma da ƙarshe za ka ji daɗi kamar yadda mu yanzu da annabi sosai ya haƙuri yanzu wa ake jin daɗin mu daɗi ma sai an je lahira allah ya kai mu lafiya shi ne ce to ikara ka yi karatu ya muhammad sallallahu bismi rabbika ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda kake tunanin halittun nan da kake to shi ne ai ubangiji allazi khalaq wanda ya halicci komai da kake gani din nan Allah sai ce khalaqal insana Allah ya halicci dan adam ne min alaq daga gudan jini dan adam asalin shi kenan dugon mani sai gudan jini Allah ya ce dan adam an halicce shi ne da gudan jini kaga lokacin kafin annabi sallallahu ba a sani ba ya mace take samun ciki ya abin yake ba wanda ya sani sai da Allah ya sanar da annabi Muhammad sallallahu shine yanzu a zamanance ake cewa embryology aikin su kenan ya ake halitta take caccanzawa da kaza kaga wannan duk daga baya ne wannan shekara 1443 shi yasa ba wata wayewa da tafi wayewar musulunci an sace motar ka ne an mata fenti an dawo maka da ita kasiya kawai shi ne Allah ya taimake mu to khalaqal insana Allah ya halicci dan adam ne min alaq daga gudan jini asalin mu kenan Allahu akbar Allah ya ce ikra ka dai karatu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ƙara yin karatu an gaya mai da za ka ƙara gaya mai taukidi ne kai karatu ka ji ko kai karatu ba wa rabbukal akram ubangijinka mai yawan karamci ne mai yawan baiwa ne mai yawan isani ne ma'ana kenan mene in dai kai karatu to zaka samu karamcin ubangiji ba yadda za a yi karatu kai karatu ka tabe da izinin Allah an gane kai karatu ubangijinka mai yawan karamci ne na daga cikin karamcin shi ma allazi allama bil qalam wanda ya koyar ta hanyar alkalami ya koyar da halittu ilimi ta hanyar alkalami shine allazi allama bilkalam wanda ya koyar ya sanar da mutane rubutu da karatu ta hanyar alkalami duk wani abu da za da alkalami akwai alheri a cikin shi duk mutum bai iya rubutu da alkalami wato ya ci baya an gani duk wanda bai iya ba ya ci baya iya iya iya kwarewarka da alkalami da harka da alkalami da abin da alkalami ke rubutuwa iya darajarka ma'ana wanda yake yawan karatu ai kaga wanda ya fi kai awa ɗaya kake wannan awa uku yake a rana da bambanci kuma wanda ya iya rubutu za ka haɗa shi da wanda bai iya ba ko a ina ne ma ko towa ya sanar allamal insana malam ya alam Allah shi ne ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba wa allama adam al'asma'a kullaha ko sun ma'arudahun adam mala'ikati da shi ne Allah ya fifita annaba adam akan mala'iku ya tambaye su ya ce menene waɗannan sunayen abubuwan suka ce ba sani ba sai ce annabi adamu ga ya musu ya gaya musu daga nan Allah ya ce wa itnal malaikatu sujudu li adama to kuma su juda saboda ya fi ku daraja kenan da ilimi ake samun daukaka gaskiya Allah ka ba mu daukaka duniya da lahira ilimin kuma na farko shine na alqur'ani da sunna sannan sauran su biyo baya Allah ya taimake mu allamal insana Allah shine wanda ya koya wa dan adam babanmu annabi adam kenan abin da bai sani ba Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fito da mu duniyar nan bamu san komai ba duk wanda ka ga iya koyayi ma'ana kai ma an ka tsaya ka koya zaka iya kenan allama da insana malami alam Allah ya karantar da dan adam abin da bai sani ba sai Allah ya ce shi wannan dan adam da aka yi wannan baiwa kalla sai dai a'a ha innal insana la yaqda dan adam za ga yana dagawa yana wuce gona da iri duk bai wannan da aka mishi aka sa annaba adam ya fi mala'iku daraja aka ce su mai sujuda amma dan adam kuma sai ga yana wuce gona da iri yana dagawa yana nuna shi ya isa ya fi karfin kowa yana abin da ya ga dama saboda mene an ra'ahu stagna duk lokacin da ya ga ya wadatu da mutum ya ga yana da kuɗi ko yana da mulki sai ya ga kawai kowa ma bai isa ba zai iya taka kowa a zisan da ya haka dan adam yake innal insana da ya ƙaza ɗan adam yana ɗagawa yana wuce gona da iri an ra'ahu stagana da ya ga cewa ya wadatu malam kana ganin kana da miliyan 500 sai ga duk zariyar nan ba wanda ya isa shi ne sai ga mutum ya yi ɓanna ya bi karuwai ya je wurin boka ya taka ya abubuwa da ya ta yin abubuwa ko sallama ma sai daina mutane ya zo kawai ya wuce da tintet ɗin shi kawai ba alhaji wancan da muna tare an ra'ahus ta gana saboda yanzu yana ganin ya wadatu bai bukatar komai a wurin kato dama ana girmama ku ne saboda ana bukatar wani abu to Allah ya ce ɗabi'ar ɗan adam kenan ba fa ana cewa bane kai amma ana cewa ɗabi'ar kenan ko ana ba mu labari ne na'am Allah ya ce to inna ila rabbika ruj'a to lallai zuwa ga ubangijinka ne makoma take dukka ga matakan makka da murza tayaka da ganin kafi kowa wata ran ina za kuma cikin rami ko ba haka ba Allah ya ce mishi to Allah ya sauke mai wannan girman kan shine ce inna ila rabbika ruj'a ka sani makoma tana zuwa ga ga wane zuwa ga ubangijin ka ne gaba ɗaya duk mutum ya gama hayaniye shi ya tara ma duk duniya in zai iya amma kuma zai koma wurin ubangijin shi ne wata rana Allah ka komar da mu salimi na aminina ana ganewa jama'a dan adam ya daina wannan abin da yake kenan sai Allah ya ce ara'aita alladhi yanha ka bani labari game da wanda yake hana abdan idza salla bawa yayin da yake salla menene labarin wanda yake hana bawa yayin da yake salla shine Abu Jahal manzon Allah su sai yana salla a bakin kawa sai yace sai yazo ya tattaka wuyan shi in ya ƙara salla kuma yazo zai yi haka din haba malam sai ga wani rami gayi nan a gaban shi wawa keke haka ya rasa yadda zai sai ya koma baya sai ya gudu shi ne ake tambaye shi kai da ka ce za ka je kai kaza bai sa ka fasa ya ce ai a wurin ba zai yi ba abu jahal ne to shine Allah yake ba da labari ya ce ara aitan ladhi yanha ba ni labarin game da wannan wanda yake hana abdan ila salla bawa wani bawa yayin da yake salla abu jahal kenan to wannan a takaice kenan insha Allah an mun zo zamu ji Allah zai ci magana da kisa Abu Jahal din ara aitan in kana al-huda aw amara bi taqwa har karshen sura ita kanshi za ta yi ta magana mana inda kana da addini to zaka samu matsala dole wani sai ya ce baka iya ba kamar yadda muka gani karar mu ya faru da malaman mu Sheikh Jafar Allah ya gafarta mishi da malam nan malam Albani Allah ya gafarta musu kuma har duniya ta tashi sai an ci gaba da fada tsakanin gaskiya da ƙarya ba ran da za a ce duk duniya musulmi ne shine abin da yake karantar da mu a takaice kenan Allah ya shige mana gaba Allah ya samu dace abin da muka faɗi ne Allah ya ba mu nan nan kuskure kuma Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu